الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد godiya ta ƙara tabbata ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ya sake ƙaddara haɗuwarmu domin ci gaba da karatunmu na tauhidi a cikin littafinmu mai albarka littafin kitabun tauhid na babban malami shekul islam mujaddiduddin muhammadu ibn abdulwahab ibn suleiman at-tamimi rahmatullahi alaihi a cikin wannan masallaci namu mai albarka masjidut tauhid a karatu wanda ya gabata da taimakon ubangiji subhanahu wa ta'ala mun kwana a ƙarƙashin babe wanda yake mana bayani dangane da faɗar ubangiji ta'ala da ya ce innaka la tahdi man ahbabta wato mun karanta hadisin da malam ya shigo da shi a cikin baban za mu tashi daga kan fihi masayi na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فيه مسائل الأولى تفسير إنك لا تهدي من أحببت الآية الثانية تفسير قوله ما كان للنبي الآية الثالثة وهي المسألة الكبيرة تفسير قوله قل لا إله إلا الله بخلاف ما عليه من يدعي العلم الرابعة أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذ دخل إذا دخل قال للرجل قل لا إله إلا الله فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام الخامسة جده صلى الله عليه وسلم ومبالغته في إسلام عمه نعم فيه مسائل a cikin wannan babe mai albarka a cikin akwai matsaloli wanda ya kamata mu waiwaya zuwa gare su al'ula matsala ta farko wanda za mu kalla a cikin baban tafsiru innaka la tahdi man ahbabta wato bayani a fili karara na ma'anar ubangiji subhanahu wata'ala da yace hakika kai baka shirya suwa wanda kake so wato shiriya wanda take taufiƙiya a hannun Ubangiji subhanahu wa ta'ala take dora bawa akan hanya wanda take mai kyakiya iya abin da kai kake kai abin da kake da iko akan shi shine za ka yi da'awa wa innaka da tahdi ila siratin mustaqim za ka kirayi mutane zuwa ga hanya wanda take mai kyakiya amma bin wannan hanya mai kyakiya katartarwa a hannun Ubangiji subhanahu wa ta'ala ne take. Athaniya matsala ta biyu, tafsiru ƙaulihi ma kana linnabi, tafsirin faɗar Ubangiji subhanahu wa ta'ala ma kana linnabi bai dace ba ga annabi daga cikin annabawa na Allah. wallazi na amanu hakanan bai dace ba ga wanda ya yi imani waɗanda suka yi imani an yi starfiru lil mushrikina a ce su nema gafara ga mushrikai wato waɗannan mushrikai ɗin ko da makusantansu ne walau kanu uli gurba ko da waɗannan mushrikai sun kasance ma'abuta zumunta ne na waɗannan annabawan ko na waɗannan muminai min ba'adi ma ta bayyana lahum bayan ya riga ya bayyana a gare su su waɗannan annabawan su waɗannan muminai ɗin annahum ashabul jahimi haƙiƙa su waɗannan mushrikai ɗin 'yan jahannam ne ya bayyana a gare su sun mutu akan shirka to yanzu bai dace wasu yi musu addu'a akan Allah ya gafarta musu saboda Allah subhanahu wata'ala baya yin gafara da dukkan mutumin da ya mutu yana haɗa bautar wani da shi as-salisatu mas'ala ta uku wahiyal mas'alatul kabiratu ita ce matsala wanda take babba matsala wanda take mai girma shine tafsirin fadar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da yayi ga faffansa Abu Talib da yace mishi qul la ilaha illallah da Allah ya ce mai ka ce la ilaha illallah wanda wannan kalma ce wanda zan yi maka shaida a gaban Allah cewa ka shiga musulunci sannan kuma musulunci shi kuma yana rugujewa dukkan wata taɓargaza da aka yi kafinsa bi khilafi ma alaihi man yadda ilma saɓanin abun da waɗanda suke da'awar ilimi na shari'a ta musulunci suke kai a yanzu wani za a ga yana cewa la ilaha illallah amma kuma abin da kalma ɗin ta kumsa na ma'ana ba shi da alaƙa da abin da shi yake kai yana la ilaha illallah amma kuma ba za a bar shi ba wajen zuwa gurin ɗan bori ba za a bar shi ba wajen zuwa gurin boka ba za a bar shi ba wajen waɗansu daga cikin shirkoki shirkiyat duka yana aikata su amma in ka mishi magana zai ce la ilaha illallah arrabi'a mas'ala ta hudu anna aba jahalin haƙiƙa abu jahal wa man ma'ahu da waɗanda suke tare da shi daga cikin mushrikai ya arifuna muradan nabi sallallahu alaihi wasallama sun san manufar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama sun san abin da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yake nufi a fili ƙarara idza dakhala wato idan ya shigo wajen marar lafiya qala lir rajuli sai ya faɗa ga mutum ya ce mishi qul la ilaha illallah ka ce la ilaha illallah saboda su idan bawa ya ce la ilaha illallah to ba wani zancen hukum hoko na kwani an san abin da kalma ɗin ta kunsa ga abin da take nufi duk waɗansu gumaka da ake bautawa ka yi watsi da su ba ka yarda da su ba don shirme ne ƙarya ne Allah tabaraka wa ta'ala shi kaɗai ne sarki gwani wanda ya cancanci ibada daga wajen bayansa wannan shine abin da kalma abin da kalma take nufi to sa Abu Jahal sun san abin da ma'aiki yake nufi mun gane da kyau malam yace faqabbaha Allah man Abu Jahalin a'lamu minhu bi asli al-islam Allah ta'ala ya munana mutumin da abu jahal ma ya fi shi sanin tushen musulunci abu jahal kaga ba musulmi ba ne to waɗancan mushirke na wancan lokacin wa ba abu jahal kadai ba dukkan mushirke na wancan lokacin sun san abin da ake nufi da kalmar shahada wanda a yanzu mutum sai ya yi kalmar shahada ka ji shi ya faɗe ta sama da sau goma ya faɗe ta sama sau ashirin ya faɗe ta sama sau ɗari a yini amma kuma cikin ayyukan shi na yinin nan sai a samu abubuwa sama da goma wanda suna warwarewa wannan kalma da malam ya ce faqabbaha Allahu man abu jahalin a'lamu bi asalin islami minhu Allah ya munana wanda abu jahal ma ya fi shi sanin tushen musulunci innahum kanu idza qila lahum la ilaha illa Allah yastakbiruna wannan shine ho abin da mushrikai wa a lokacin annabi suke idan aka ce musu ce la ilaha illallah ba sa faɗa saboda sun san abin da kalma ɗin take nufi a ja'alal alihata ilahan wahidan inna haza da shehun ujab alhamisa judduhu sallallahu alaihi wa sallama wa mubalaghatuhu fi islami ammihi mas'ala ta biyar shine ƙoƙarin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama da zurfafawar shi cikin fama akan musuluntar faffan shi abu ɗalib wanda ya zamanto mishi mai bayar da kariya a zahiri cikin al'umma ta ma'aiki cikin jama'a ta ma'aiki ba wanda ya baiwa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama kariya a lokacin yana da rai kamar abu jihar na'am
السادسة الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه السابعة كونه صلى الله عليه وسلم استغفر له فلم يغفر له بل نهي عن ذلك الثامنة مضرة أصحاب السوء على اللسان التاسعة مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر العاشرة الشبه الشبهة للمبطلين في ذلك لاستدلال أبي جهل بذلك الحادية عشرة الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم لأنه لو قالها لا نفعته الثانية عشرة التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين لأن في القصة أنهم لم يجادلوه إلا بها مع مبالغته صلى الله عليه وسلم وتكريره فلأجل عظمتها ووضوحها عندهم اقتصروا عليها na'am as-sadisatu mas'ala ta shida daga cikin mas'alolin da za mu fahimta a cikin wannan babi ar-raddu ala man za'ama islama abdul muttalibi wa aslafihi wato mayar da martani ga dukkan mutumin da ya raya cewa abdul muttalib ya musulunta ga dukkan mutumin da ya raya musuluncin abdulmuttalib da kuma waɗanda suke magabatan shi ne abdulmuttalib saboda a cikin hadisin nan na almusayyab abu jahal suna kafawa abu talib hujja akan cewa shi yanzu kana kyamar karasu akan addinin abdulmuttalib wanda wannan yake nuni akan cewa abdulmuttalib kakan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama na wajen ma'aiki wato bai musulunta ba as-sabi'atu mas'ala ta bakwai kaunuhu sallallahu alaihi wa sallama istaghfara lahu falam yughfar lahu ko bal nuhiya an zalika mas'ala ta bakwai kasancewar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam wato ya nemi yin gafara ga faffansa abu ɗalib ya ce la'astarfiran na laka malam unha anhu lalle ne zan yi ta nema maka gafara zan yi ta roƙa maka Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta maka kusakuranka matuƙar ba a taka mun birki ba a kai nema maka gafara ɗin malam unha anhu ko to ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya roƙa wa faffansa gafara a wajen Allah subhanahu wa ta'ala amma falam yi gufar lahu ba a yi ba gafara ga wannan faffan nasa ba a gafarta mishi ba bal nuhiya an zalika bari ma dai an hana shi game da nema mishi gafara da saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da aya a cikin suratu tauba suratu bara'a ma kana lin nabiyyi wallazina amanu أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم الثامنة مضرة أصحاب السوء على الإنسان مسألة تتقص ذاهم فهمتي wato cutar wadda abokai waɗanda suke munana suke yi wa abokinsu cutar abokai wanda suke munana ga mutum aga wannan abu ɗalib lokacin da ma'aiki ya shigo wajensa da a ce mutanen biyu da suke jinyar shi mutanen kirki ne lokacin da ma'aiki ya tallata mushi musulunci da su za su ƙarfafi gwiwar shi yana daf da rasuwa fa amma gashi yanzu da ke abokanai munana wanda aka tashi tare da su aka rayu tare da su su suka kula da jinyar shi sai ya zamanto sun yi kane-kane sun hana shi shiga musulunci wanda a hadisin abu huraira wanda yana cikin sayihu musulun abu ɗalib ya ce ba don ba ƙuraishawa kada su aibinta ne laula an tu'ayyira ni ƙuraishun ya na inna ma hamalahu ala zalikal jaz'u la'aƙarartu biha ainaka ce ba don kada ƙurai shawo ba su muna nani su ce ai kashin haƙuri ne ya ɗauke shi a kan ya shiga wannan musulunci na yara har ya shiga ya shiga cikin wannan musulunci na yara ce wallahi da na tabbatar da na sanya idanka da shi da na shiga musulunci din to amma saboda waɗannan abokai munana su abu jahal suna ta nuna mishi cewa bai kamata ba a ce yanzu ya zo ƙarshe kuma ya bar addinin iyaye da kakanni shikenan kuma da ƙarshe ce alamin lati abdul muttalib ya ce ai muna nan da yau da gobe da jibi in dai da rai muna kan addinin na iyaye da kakanni wannan addinin na yara a bar shi kajen da abokai muna na suke ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wata rana akwai wani yaro ba yahudi yana mushi hidima sai ya kamu da rashin lafiya da ya kamu da rashin lafiya ma'aiki da shi da sahabbai hadisin Anas dan Malik suka shiga gaishe shi da suka je mahaifin ba Yahuda din yana zaune a kusan kan shi da manzo Allah ya shiga gaishe da ba Yahudan wannan sai mahaifin shi ya tashi ya baro manzo Allah gurin sai manzo Allah ya zauna a kusan kan shi mara lafiya da manzo Allah ya ce mishi qul la ilaha illallah ka ce la ilaha illallah sai wannan yaro ba yahude sai ya kallaci mahaifinsa da ya kallaci mahaifinsa sai mahaifinsa ya ce mishi aɗi abal qasim ka bi baba al qasim abin da ya faɗa makan faɗi ya faɗa manzo Allah ya fito yana cewa alhamdulillahi alladhi anqadhahu minan nar kaga wannan ma'aihi ne nagari wanda ɗan shi ya zo shi yana gargara wannan ɗan nashi yana yi wa annabi hidima ya kamu da rashin lafiya manzan Allah ya shiga gaida shi babu iyadatul mushriki kenan manzan Allah da ya gaida shi kuma mai ya tallata mai musulunci kuma ya musulunta manzan Allah ya ce alhamdulillah allazi anqadhahu minan nari fatan da ake ba wai al'umma ta yi yawa a cikin wuta ba ya za a yi mu samu da 'yan uwanmu waɗanda suke cikin shirka su daina shirka su dawo su dinga tauhidi waɗanda suke cikin shirka ba a da ba za a dinga ya Allah ya dinga nausa su cikin jahannan a Allah ya dinga ragewa adadinsu addu'a da za a dinga yi duk wanda za ka zauna da shi cikin mushiriki ba wai ka ɗauko fajidinsu ba ka buɗe a ka yi musu tayin addini na musulunci la'alla a samu waɗansu daga cikin mushirkai ɗin su bar rakiyar abin da suke kai su dawo kan abin da kai kake kai din na tauhidi mun gane da kyau at-tasi'a mas'ala ta tara madarratu ta'zim al-aslafi wal akabiri mas'ala ta tara shine cutar girmama girmama magabata da manya lokacin da ya zamanto manyan da magabata din dukkaninsu akan fata suke to girmama su cutar girmama su amma in ya zamanto magabata da manya akan gaskiya suke ko to yana daga cikin haƙƙi na na ƙasa shi ne ya girmama na sama ba kowane lokaci ba ne magabaci yake zamantowa in ka be shi ka cutu lokacin da ya zamanto magabaci abin da yake kai akan daidai yake to yana da haƙƙi akan ka na ka yi biyayya ka bi saboda as-salafu salih dole sai an bulawalinsu yana daga cikin wato siffa ta alfirkatun najiya su ne a kowane guri na addini na musulunci a komai na addini na musulunci su ittiba'i suke ba sa kirkirowa nasu a komai na addini na musulunci suna ɗora shi ne akan alkitabo suna akan fahimtar magabata na ƙwarai mun gane da kyau kenan kaga as-salafu salih su wannan bin su shine fittiba'ihim najatun cikin bunsu a nan tsira take a nan tsira yake to amma as-salafu ghairu salihi shudaddu wanda suke ba nagari ba to cikin bunsu a nan kuma hallaka take mun gane da kyau al'ashira mas'ala ta goma ash-shubahatu lil mubdilina fi dhalika listidlal abi jahlin bi dhalika wato shubaha ta waɗanda suke ruguza tafiyar mutum cikin nuna mishi iyayensa da kakanninsa akan abin da suke kai shubahar wannan wanda har yanzu waɗansu suna yin riko da ita suna kafa hujja da ita akan addini na musulunci wani za a ga cewa idan ka fahimci addini na musulunci kaza dinnan babu shi a addini na musulunci kaza babu shi a addini na musulunci shi kuma yana ganin abu ne wanda yake mai kyau a addini na musulunci kai kuma ka gani babu shi a alkur'ani babu shi a sunna magabata na kurai ba su aikata ba to inda zai fara kama ka kana nufin kenan iyayenka su ba mushrikai ne kana nufin kafi iyayenka ilimi kana nufin yaushe ka fara karatu har ka raka zancen cewa kaza dinnan babanka wane ya aikata shi kakanka wane ya aikata kakan babanka zai fara ta maka zane-zane wannan shubha ce ta duk wani wanda yake so ya ruguza tafiyar wato mutumin da ya fahimci addini ta irin waɗannan abubuwa ake zawa da su ya ce listi dilali abi jahal bi zalika saboda kafa hujjar abu jahal da ya yi da wannan abu kaga lokacin da ma'aiki ya ce wa abu a abu talib qul la ilaha illallah kalimatan wa hajju laka biha inda allah abu jahl ta yake wa abu talib ya aba talib targhabu an millati abdul muttalib yanzu kai ma yanzu har addinin da abdul muttalib ya mutu akan shi babanka abdul muttalib ya mutu a addini akan addini amma ka dinka kyamar shi tuni da ja da ya ga yana famar ya shiga musulunci sai yake sa mai kyamar abin da ba baban shi rasu akai ba yake tunatar da shi da abin da akan abin da baban shi ya rasu akai shi ma yayi kokari ya rasu akan shi mun gane alhadiyata ashara mas'ala ta goma sha ɗaya ashahidu li kaunil a'mali bil khawatim wato shahidi shaida a fili karara kasancewar ayyuka ana lissafawa ne akan me mutum ya mutu akai me mutum ya cika yana aikatawa ba wai me mutum ya rayu akai ba nan da mutum zai shekara ɗari yana shirka idan Allah ta'ala nuface shi da shiriya a rana ɗaya ya shiga musulunci ko duk wannan shirme da hauka da taɓargaza da yi a cikin shekara ɗarin nan duka Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mushi su in a rannan rale musulunta rannan ya koma ga Allah to dan aljanna ne shi saboda ma'aiki duk yadda Abu Jahl wato duk yadda Abu Talib ya ɗauki lokaci mai tsawo akan shirka wannan bai sa ba yayi ƙasa a guyo wajen tallata mushi musulunci a lokacin da yana cikin fama da rashin lafiyar nan ta ƙarshe ya tallata mai musulunci wanda yana musulunta shikenan kamar yadda ya faɗa ga wancan bai hude din ya ce alhamdulillahi allazi an qadahu minan nari haka zai faɗa shi ma ga Abu Talib li'annahu law qala hala nafa'atu domin Abu Talib da a ce ya ce la ilaha illallah a ƙarshen rayuwarsa ko to lalle da wannan kalmar ta shahada ta amfane shi da ya ci moriyarta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wato kamar yadda ya faɗa a cikin hadisi ingatacce innan rajula la ya'malu bi amali ahlin nari hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un fa yasbiqu alayhi kitabu fa ya'malu bi amali ahlil jannati fa yadkhuluha ko to da wannan hadisin ya tabbata akan shi yana fadar kalmar shahada ba shi ba shiga wuta kuma ko ya shiga wuta ba zai dawoma a cikin ta ba to amma saboda bai faɗi kalmar shahada ba sai zamanto ya mutu ba a cikin musulunci ba. Athaniyata ashara mas'ala ta goma sha biyu a cikin wannan babe wanda ita ce mas'ala ta ƙarshe at-ta'ammulu fi kibari hadhihi shubahati fi qulubi dallina lura da kyau mutum ya zurfafa lissafi cikin girman wannan shubaha a cikin girman wannan shubaha a cikin zukatan waɗanda suke ɓatattu ne da anna fil qissati saboda a cikin wannan kissa ta rashin lafiyar Abu Talib annahum lam yujadiluhu illa ma'a mubalaghatihi sallallahu alaihi wa sallama illa biha ko annahum lam yujadiluhu haƙiƙa su Abu Talib a Abu Jahal da Abdullahi ibn Abi Umayya ba su yi ta kokuwa da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ba suka yi jayayya da ma'aiki face dai akan wannan kalma ta shahada ma'a mubalaghatihi sallallahu alaihi wasallama wa takririhi tare da zulfafawar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da yayi wajen san faffan shi ya faɗi wannan kalma ta shahada da tuttasawar shi ga wannan kalma to suka lura da cewa lalle yana faɗa kuma al'amari ya dalgaji. Fali ajiri a zamati hawa wuduhi ha'in dahun iktasaru alaiha. Wato, saboda girman ita wannan kalma ɗin ta la'ilaha illallah da kuma bayyana ta a fili ƙarara wanda ba ta buƙatar wani tawili sai suka taƙaita a kanta. Saboda girmanta shi ne in aka ce yanzu abin da ma'aikinka ya rasu a kan shi, kake ƙyamar ka rasu a kan shi kai ma. kaga zai sanya zuciya ce gaskiya haka ne kenan in na ce ba zan rasu ba akan abin da mahaifina rasu akai ina nufin mahaifina akan barna yake da maguzanci da shirme to amma ta dalilin wannan sai ya zamanto wannan shubha ce wanda take mai girma kawai sai suka takaita a kanta ba su ce ba yanzu kai abu ɗalib a matsayinka na mai hankali har yanzu za ka dinga lissafi a kan addinin nan na yara a shubahar da suka kawo ita ce shubahar da mahaifinka ma a kan wannan addini ya rasu kuma kake so ka bar shi kai na'am
فباب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم na'am هو الغلو في الصالحين نعم.
قول الله عز وجل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم na'am
وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى وقال لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويحوق ونسرا قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينسبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت masha Allah. babu ma ja'a anna sababa kufri bani adama wa tarkahum dinahum huwa al-ghuluw fi salihina wannan babi zai yi mana bayani dangane da abin da ya zo shi na kan cewa hakika sababin kafirtar 'ya'yan annaba adam alaihi salatu wassalam da kuma wa anna tarkahum dinahum نعم haƙiƙa barinsu addininsu da suka yi wasa da shi suka yi wurgi da shi shine alghulu fi salihina wuce gona da iri a cikin bayan Allah na gari wato bawan Allah na gari yana da alfarma da daraja a idan duk wani bawan Allah na gari to amma lokacin da kuma ka ajiye bawan Allah na gari wuce inda ya dace da ka ajiye shi ka fice gona da iri to ana a to ana ake samun matsala shi yasa addini na musulunci bainat tafriqi wal ifrat yake shine alwasatiyya kenan tsaka tsakiya kai baka huce gona da iri ba kai kuma baka takaita ba inda bai dace ba ka tsaya ka tsaya ana kaga cikin ahlul adiyat za mu ga waɗansu sun yi gulu irin su kiristoci ya ahlul kitabi la taghlu fi dinikum wa la taqulu ala allahi illa alhaq ya ahlul kitabi la taghlu fi dinikum ghayra alhaq wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dallu min qabl fa dallu kaseeran wa dallu an sawa'is sabil sai kuma ya zamanto daga bangare ɗaya yahudu su kuma sai suka ja baya da kyau suke ɗokan annabi isa alaihi salatu wassalamu wato ɗan gaban fatiya ne tunda wanda yake ɗan zina ne kenan kaga sun ƙasƙantar da annabi isa su kuma waɗancan sun ɗaga shi sama da ƙimar shi sai zaman to huce gona da iri cikin bayin allah na gari shine sababin kafirtar 'ya'yan annabi adam sannan kuma haƙiƙa barin addininsu shi ma shine dai wato alghulu fi salihin Allah subhanahu wa ta'ala ce ya ahlal kitabi ya kuma abuta littafi ya ku yahudu da nasara la taghlu fi dinikum kada ku zulfafa ku wuce gona da iri a cikin addininku saboda annabi Isa alaihi salatu wassalamu matsayin da kuka dora shi a kai wato matsayi ne wanda Allah tabaraka wa ta'ala bai bashi wannan matsayin ba annabi isa bawa ne na Allah sannan kuma jakada ne na Allah zancen ku ce annabi isa ɗa ne na Allah Allah a alkur'ani bai ce ba annabi isa ɗansa ne hakanan ku ce annabi isa ɗaya ne daga cikin alloli guda uku Allah tabaraka wata'ala ba shi da kishi a cikin alloli ku ce annabi isa shine Allah Allah tabaraka wata'ala bai ba shi wannan matsayi ba wannan duka huce gona da iri ne da amad da atuhun nasara fi na biyihimu wa hukun bi ma shi ta madahan fihi wa hakimi gane wafi sahihi ya tabbata cikin sahihul bukhari daga abdullahi dan abbas radiyallahu anhuma wato cikin fadar allah subhanahu wa ta'ala da ya ce wa qalu la tazarunna alihatakum ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا wato mutanen annabi nuhu alaihi salatu wassalam suka ce la tadharunna alihatakum kada ku bar iyayen gijinku kada ku bar ababen bautawarku da kuke bautawa kada ku bar malam waddu ko malam suwa'u ko malam yaguth ko malam ya'ubu ko nasru to waɗannan sunaye ne na mutane guda biyar wanda waɗannan mutanen cikin mutanen annabi annabi nuhu alaihi salatu wassalam jigajigan mabiyan annabi nuhu ne aga sunansu suke akwai imam wuddu akwai imam suwa akwai imam yaguth akwai imam ya'uq akwai imam nasr to abdullahi dan abbas ya ce hadhihi asma'u rijalin salihina min qaumi nuh wato waɗannan sunaye da waddu da suwa'an da yaguth da ya'uq da nasru waɗannan sunaye ne na mutane nagari daga cikin mutanen annabi Nuhu alaihi salatu wassalam mutane ne nagari makusanta annabi Nuhu wanda mabiya shari'ar annabi Nuhu ne alaihi salatu wassalam tak tak ko karkacewa ba falamma halaku lokacin da suka rasu suka bar duniya auha shaytanu ila qaumihim sai shaydan ya cusa a cikin zukatan mutanensu mabiyansu ɗalibansu da 'yan gari awa ya yi wahayi zuwa gare su anin sigu an saban ku ƙera gumaka ku kafa su ila majalisihim lati kanu yajlisu na fiha zuwa mazaunan da suka kasance suna zama a cikinsu ku ƙera waɗannan sunayen ku ƙera waɗannan mutanen guda biyar ku yi butum-butuminsu sai ku je ku kafa su a mazaunan da ya zamanto mazaunarsu ce duk mazaunar da ya zamanto wannan malami yana karantarwa a nan yana da'awa a nan shi malam waddu to ku kawo gunkin shi ku kafa saboda duk lokacin da aka ga wannan foto nashi shi zai sa a tuna shi idan aka tuna shi kuma za a tuna alkhairin da yake yadawa a lokacin shi mun gane da kyau sai zaman to shaidan ya saka wa mutanensu yin haka a zuciyarsu ya je shi ya ce wannan hakan din nan aka yi ho akwai nasara ho saboda gani ganin mai ijtihadi mai himma zai kara maka himma a farko haka ne suka yi mun gane wasammuha bi asma'ihim sannan kuma ku ambaci waɗannan gumaka da sunayen waɗannan mutanen da gari fafalu suka ce ƙwarai aka yi hakan ɗin kwa hakan zai sa ya zamanto himma ba ta mutu ba amma in ya zamanto waɗannan jigajigan malamai da suka rasu babu wani wanda zai iya cin gurgunsu kuma aka bar gurin haka nan ya mutu to daga baya za a tashi babu mai karatu shi kenan sai suka yi aka sassaka gumaka guda biyar wannan aka ce sunan shi waddu wancan aka ce suwa'u wancan ya gutsu wancan ya uku wancan nasu kowane aka kai aka kafa shi a majalisun shi ga majalisun malam waddu ga malam waddu na a tsaye amma ya mutu in aka shigo daga agan shi sai a tuna da'awar da yake sai wannan ya sa zuciyar mutane ta ƙara karaya ana nan ana nan walam tu'bad abdullahi dan abbas ya ce waɗannan gumaka da aka kera su da sunayen waɗannan mutanen nagari ba abota musu ba a karo na farko hatta idza halaka ulaika har dai yayin da mutanen da suka ba da shawara akan a kera waɗannan gumaka saboda idan suka gansu za su dinga tunatar da su Allah lokacin da suka koma ga Allah suka mutu wani siyar ilmu ya zamanto ilimi ya ƙare an manta ilimi wata nasakhal ilmu ya zamanto yanzu babu wani sauran ilimi gabaki ɗaya ya shafi to ubidat shaidan kuma sai ya zo wa jahila ta yadda ya zo musu shine wannan wadda kuka gani malam waddu da aka kafa shi ana iyayenku abin da suke da kuka ga sun tsira da mutuncinsu bauta mishi suke in kuna so ku tsira da mutuncinku shine kuma ku bauta mishi shikenan sai aka bauta mishi shi ma malam suwawu aka je wajen shi ya ce wa waɗanda suke to kun ga da yadda malam waddu makusantan shi suke mishi bauta suke kun gani da idan ku ku ganau ne kuma in kuna so wannan malam suwaku naku ya zamanto masoyinku ne a gobe kiyama sai ku bauta mishi shi ma aka bauta mishi haka baki ne sai zamanto an bauta musu daga ƙarshe waɗannan gumaka guda biyar dukkaninsu yadda suka kasance a gurin ƙurayshawa dukkaninsu da wuddu da suwa da yaguth da ya'uq da nasru waɗannan sunayen guda biyar duka akwai su cikin wato mushrikai na'am
وقال ابن القيم قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله na'am shi kenan وقال na'am نعم وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو ولمسلم عن مسعود أن رسول الله صلى الله an عليه ibn وسلم قال mas'ud نعم ولم- ولمسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلاك المتنطعون قالها ثلاثة وقال ابن al-qayyim ibn al-qayyim al-jawzi shamsuddin مم.
al-imam al-jalil Allah ta'ala ya ji kansa da rahama yace qala ghairu wahidin min as-salafi wato ba ɗaya kuma daga cikin magabata na ƙwarai ya faɗa ce lamma matu lokacin da waɗannan mutanen nagari na cikin mutanen annabi nuhu alaihi salatu wassalam suka rasu waɗannan guda biyar ɗin da muka ambata a baya wanda suratu nuhin ta yi bayani a kansu aka fu ala kuburihim wato mabiyansu sai suka dukufa akan zai kewa kaburburransu suke ta kai musu ziyara da kowane lokaci ya zamanto kabaran waɗannan mutanen guda biyar na gari ya zamanto tamkar idi wa'insu suna shiga wa'insu suna fita sun masawwaro tamathilahum sannan kuma sai suka kirkira suka kera butum-butumin su waɗannan malamai guda biyar sun maɓala alaihimul amadu sannan kuma sai zamani ya yi tsawo tsakankaninsu da waɗannan mutanen nagari ya zamanto an samu fatara mai tsawo ilimi ya, ya gurgunce a tsawon lokacin irin dai zamanin da muke ciki yanzu ilimi yana ta ja da baya malami zai faɗi ya rasu ba za a samu wanda zai iya ciki a gurbin shi wannan tawaya ɗin da ake samu ko yana ɗaya daga cikin alamomi na cewa alkiyama ta kusanto saboda ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce inna Allah la yaqbidu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min al-ibad walakin yaqbidu al-ilma bi qabdi al-ulama'i hatta idha lam yubqi 'aliman ittakhadha an-nas ru'usan juhalan fasu'ilu fa aftaw bi ghairi ilmin fadallu wa adallu kikenan da zamani ya tsawo fa abaduhum sai suka bauta musu saboda an samu tazara mai tsawo tsakankanin su waɗannan mutanen nagari da kuma su waɗanda suka bauta musu saboda dama idan aka samu ɗulul amad to a wannan lokacin ana samun wato ƙeƙashewar zuciya kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa alam ya'ni lil ladina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala min al haqqi ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون وعن عمر يا تبتا cikin Bukhari da Muslim daga Umar dan Khattab yardan Allah ta kara tabbata a gare shi Umar dan Khattab yace hakika jakadan Allah sallallahu alaihi wa sallama yace la tuduruni kama adratin nasara ibn maryam ma'aiki alaihi salatu wasalamu ya ce kada ku dinga kuzuzuta ni kada ku dinga fefayewa wajen yabona kamar yadda kiristoci suka huce gona da iri wajen yaban annabi isa ɗan na maryam mun gane da kyau al'idra shi ne almubalagatu fil madhi kuzuzuta mutum ka huce gona da iri cikin yaban shi mun gane da kyau wanda za a ga in yana yabo bai iya yabo ba ya huce gona da iri ya yi guluwi sosai a ciki to ma'aiki alayhi salatu wasalamu ya ce latu ne kada ku kuzuzuta ni ku wuce gona da iri cikin yabona kamar yadda kiristoci suka huce gona da iri cikin kuzuzu ta annabinsu annabi isa ɗan na maryam inna ma ana abdu ma'aiki ya ce sani dai kaɗai ni ɗaya ne daga cikin bayi na allah ni bawa ne na allah in kuka tashi yabona kalmomin da na fi so ku siffanta ni da su faƙulu abdullahi wa rasulahu iya wannan in kuka faɗa cikin yabon ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wato ku ce mishi abdullahi bawa ne na Allah saboda haka Allah ta'ala ya ambace shi a cikin alkur'ani to abinda Allah ya ambaci ma'aiki da shi a cikin alkur'ani ma'aiki ya fi so ka ambace shi da shi saboda abinda kai za ka kirkira ka faɗa mishi subhanallazi asra bi abdihi laylan min almasjidil harami ila almasjidil aqsa tabarakallazi نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا sannan kuma ni jakada ne na Allah ce abdullahi wa rasuluhu wannan siffar bi ita ma'aiki ya fi kauna da aimai saboda ita Allah subhanahu wa ta'ala ya siffanta shi ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik ya ayyuhar rasulu la yahzunka alladhina yusari'una fil kufr mun gane da kyau to shine yace ku ce Abdullahi da kuma manzon shi bawa ne na Allah sannan kuma jakada ne na Allah ya tabbata cikin Bukhari da Muslim hadisin Ubada ibn Samit ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yace man shahida Allah ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna Isa Abdullahi wa lil Bukhari wa rasuluhu wa li Muslim wa ibn amatihi wa lahumma wa kalimatuhu ala taha ila maryama wa ruhun minhu wal jannata haqqun wan nar haqqun adkhalahu Allahu al jannata ala ma kana min al amal wato tabbatarwarka ga waɗannan abubuwa Allah subhanahu wa ta'ala zai shigar da kai aljanna akan duk aikin da ka haɗu da shi da Allah in dai ka tabbatar da waɗannan abubuwa وفي رواية من أبواب الجنة الثمانية أيها شاء أخرجاه وانا حديثي نا عمر بن الخطاب بخاري ده مسلم suka fitar da shi Umar dan Khattab yace ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yace iyyakum wal ghuluwa ka shedunku ku shiga taitayinku da wuce gona da iri wajen wato girmama mutane na gurai fa'innama ahalaka man kana ƙablakun alghuluwu fa'innama alghuluwu sani dai kaɗai huce gona da iri shine ahalaka man kana ƙablakun shine ya halakar da al'umman da suke kafin ku kiristoti abin da ya halakar da su shine huce gona da irinsu da suka yi cikin ruga annabi isa a matsayin ɗa ne na allah ko kuma allah ne cikin alloli guda uku ko kuma shine allah Allah ya ce duka wanda suke da wannan ra'ayi sun kafirta laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwal masih ibn maryam daya kenan waɗanda suka ce Allah shine annabi Isa dan na Maryam sun kafirta laqad kafara alladhina qalu inna allaha salisu salasatin su ma sun kafirta wanda suka ce Allah ɗaya ne daga cikin alloli guda uku annabi Isa su ma sun kafirta wa qalat yahudu uzairu ibn allahi وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يفقون من gane da kyau sai a ƙarshe Allah ce subhanahu amma yushrikuna wanda wannan yake nuni akan cewa rukun annabi Isa ɗa ne kace annabi Isa ɗa ne na Allah wannan shirka ce duk wanda ya zama to yana da wannan aqidar mushriki ne idan ya mutu da wuta ne har abada ba zai shiga aljanna ba mun gane da kyau qul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidina wannan ita ce huce gona da irin da magabata suka yi waɗanda suke kafin mu cikin al'ummar da suka shuɗe wali muslimin ya tabbata cikin sahihu muslim daga abdullahi dan mas'ud abu abdurrahman Allah ta'ala ya kare yadda da shi ya ce hakika ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya ce halakal mutanaddi'una al mutanaddi'una masu wuce gona da iri sun hallaka halakal mutanaddi'una masu huce gona da iri sun hallaka halakal mutanaddi'una masu huce gona da iri sun hallaka qala ha thalathan ma'aiki ya faɗi wannan maganar sau uku wato al-mubalighuna masu zurfafawa cikin al'amurra sun hallaka na'am فيه مسائل الأولى أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الإسلام ورأى من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب الثانية معرفة أن أول شرك حدث على وجه الأرض كان بشبهة الصالحين الثالثة معرفة أول شيء غير به دون دين الأنبياء وسبب ذلك مع معرفة أن الله أرسلهم الرابعة معرفة سبب قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها الخامسة أن سبب ذلك أن سبب ذلك كله كل كله مزج الحق بالباطل فال- فالأول محبة الصالحين والثاني فعل أناس من, من أهل العلم والدين شيئا أرادوا به خيرا فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيره نعم.
السادسة تفسير الآية التي في سورة نوح السابعة معرفة جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد to shi kenan fihi masail wato a cikin wannan babi akwai waɗansu mas'aloli al'ula mas'ala ta farko anna man fahima hadal baba haƙiƙa dukkan mutumin da ya fahimci wannan babi baban da yake bayani dangane da abin da ya zo shi akan sababi na kafirtar 'ya'yan annabi adam alaihi salatu wasalamu shine huce gona da iri cikin managartan bayan allah sannan kuma barinsu addininsu shi ne huce gona da iri da suka yi wajen annabawan Allah wajen managarta bayan Allah wa babaini ba'dahu da kuma bababbuka guda biyu waɗanda suke bayan wannan babe din ta bayyana lahu gurbatul islam bakuntar musulunci zai bayyana a gare shi a fili karara cewa musulunci yana na a matsayin shi na bako kamar yadda ma'aiki ya faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce badal islamu gariban wasa yahudu kama bada a gariban faɗuwa da gurabai hadithin abu huraira wanda yana cikin sahihu muslim madan Allah sallallahu alaihi wasallam a ce musulunci ya fara bako da sannu zai koma bakon shi kamar yadda ya fara to madalla aljanna ta yi daɗi ga waɗanda suke riko da bako ɗin shine addini na musulunci ɗin ورأى من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب ورأى العجب sannan kuma zai ga abun mamaki na iko na ubangiji subhanahu wata'ala da kuma yanda Allah ta'ala yake jujjuya zukata zai gane cewa lalle Allah din shine muqallibul qulub Allahumma ya muqallibul qulubi thabbit qulubana ala ta'atika الثانية مسألة تبيو ma'arifatu anna awwala shirkin hadatha ala wajhi al-ardi kana bi shubahati salihina wato zamu gano cewa haƙiƙa farkon shirka wanda ta faru a doran ƙasa ta kasance da shubaha ne ta mutanen kirki farko shubahar da aka yi shine aka fa waɗannan gumakan da sunayen waɗannan mutanen nagari saboda idan aka gansu za a dinga tunawa da Allah abotawa Allah sai zamanto daga ƙarshe shaidan ya yi wahayi zuwa ga waɗanda suka biyo bayansu ta hanyar cewa iyayenku da kakanninku sun bauta wa waɗannan gumakan ne shi za suka tsira da mutuncinsu kuma tsiranku da mutuncinku shine ku bauta wa waɗannan gumaka din mun gane asalisa na'am asalisa mas'ala ta uku a cikin wannan babi ma'arifatu awwali shay'in ghuyira bihi dinul anbiya'i sanin farkon abin da aka canza addini na annabawa da shi farkon abin da aka canza addini na annabawa da shi shine rukon wato waɗannan mutane na gari daga cikin mutanen annabi nuhu alaihi salatu wassalamu da kera butumbutuman su da kuma rukon su a matsayin iyayen giji wani Allah wa sababu zalika da kuma sababin da yasa aka canza addinin na annabawa ta hanyar su waɗannan mutanen nagari farko asali su mutanensu wanda suka kirkira wannan butun-butumi nasu ba da niyyar su dinga bauta musu ba saboda idan suka gansu za su dinga tunatar da su Allah su kai wannan aiki amma kuma daga ƙarshe sai ya zamanto abin ya kawo matsala ma ma'rifati anna Allah arsalahum tare da sanin cewa haƙiƙa ubangiji subhanahu wata'ala shine ya turo da manzannai zuwa ga bayin shi domin su kira bayin nashi zuwa ga hanya wanda take mai kyakiya arabi'a mas'ala ta hudu ma'rifatu sababu ma'rifatu sababi sababi qabulil bid'i wato sanin sababin amsar bid'o'i da aka yi ma'a kauni shara'i wal fidari tarudduha tare da kasancewar shari'o'i na musulunci da kuma fidira wanda Allah ta'ala ya halitta kowa daga cikin bayinsa tana mayar da wato bid'a al-khamisa mas'ala ta biyar anna sababa zalika kullahu masdul haqqi bil batili wato sababin abin da ya janyo haka ga baki daya shine cuɗanya gaskiya da aka yi da barna fal'awwal wato cuɗanya gaskiya da barna na farko shine mahabbatus salihina kaga sannan managartan bayi wannan gaskiya ce ko to amma in ya zamanto an wuce gona da iri cikin san bayin Allah nagari to sai ya zamanto an cuɗanya ƙarya da wannan gaskiya din wasani na biyu fi'ilu unasin min ahalil ilimi aikin waɗansu mutane daga cikin ma'abuta ilimi waddini ma'abuta addini aikata wasu shay'an wani abu wanda aradu bihi khairan sun yi nufin alkhairi da wannan abu lokacin da suka aikata shi aga waɗannan mutanen na annabi nuhu lokacin da suka yi umarni da a sassaka butum-butumai na waɗannan mutanen nagari abin da suka yi niyya shine idan aka kallaci waɗannan mutanen nagari saboda himmar waɗannan mutanen to za su dinga tayar wa mutane da himmarsu za su dinga tuna wa mutane Allah wannan shine aikin da mutanen suka yi a farko wannan ita ce niyyarsu fa zanna man ba'dahum annahum aradu bihi ghayrahu sai waɗanda suka biyo bayan waɗannan mutanen sai suka zaci cewa hakika waɗanda suka kera waɗannan butumbutumai ba wai don idan an ga butumbutuman nan ba a tuna da su a tuna da Allah ya sa aka kera su a'a bauta musu kai da suka zaci haka sai ya zamanto matsalar ta girma daga matsalar idan aka ga wani za a zai tunatar da kai Allah ya zamanto kuma shi ana bauta mishi an bar bautar Allah ina an samu matsala ana ga sai mu kwana nan insha Allah wa karatu na gaba sai mu tashi daga masala ta shida abinda muka yi daidai Allah subhanahu wata'ala ya bamu lada akai abinda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik